الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 24 ga watan rajab shekara ta 1438 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 21 ga watan hudu shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'u sahi na ashekul imam abu abdullahi muhammad bin ismail al-bukhari rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata akwai tambaya da ɗan uwaye a wancan sati dangane da wani nau'i na kyauta wanda ake kiran shi al'umra na daga cikin abin da ya kama da shi shine al'uquba idan aka ce al'umra kamar yadda malamai suka arrafa ta shine mutum da ya kafada ga wani ya ce masa a amartuka dari hazihi ko kuma ya ce masa hazihi dar hiya laka umri au laka haza dar ma ishta au laka haza dar muddata hayatik ko abin da ya kama da haka misali mutum da zai faɗa ga mutum ya ce masa a amartuka dari hazihi wannan gida nawa wato na wanzar maka da shi iya rayuwarka ko kuma ya ce hiya laka umri wannan gida naka ne matukar rayuwata ko ya ce masa hazihi daru laka ma'ishta wannan gida naka ne matukar kana rayu da abin da ya kama da haka wannan shine ake kiran shi al'umra nau'i ne na kyauta kama mutum kyauta ta iya rayuwarsa sannan ita kuma arruquba shine kamar yadda suke faɗa mutum ya ce arqabtuka hazihi dara ko kuma hazihi dar hiya laka hazihi dar hiya laka ala annaka in mitta qabli adat ilayya wa in mitu qablaka fa hiya laka yace masa na baka dakon wannan gida je ka naka ne iya rayuwarka in na rigaye ka mutuwa to ka mallaki gida in ku ka rigaye ni mutuwa to zan karbe gidana ka ba mutum gida ya zauna akan cewa in ya rigaye ka mutuwa za ka karbi gidanka in kwa ka rigaye shi mutuwa to gidan ya mallake shi ya zauna shi ne ake kira a ba an ciro shi ne daga wato shi ne kenan kowa daga cikin kowa daga kowanne daga cikinsu da shi wanda ya yi kyautar da wanda aka ma kyautar kowanne yana dakon kenan mutuwar dan uwansa shi wanda aka saka a cikin gida yana jiran mai gida ya mutu domin ya mallaki gida shi wanda ya yi wannan kyauta shi kuma yana jiran wanda ya saka a gidan shi ya mutu domin gidan shi ya dawo zuwa gare shi to dangane da hukuncin wannan kyauta wato malamai sun yi saɓani akan wannan matsala da yawa daga cikinsu suna ganin halaccin wannan kyauta cewa kyauta ce wadda ta halatta an gane ko tare da cewa wasu sun kasa sun raba sun ce ita al'umra ta halatta amma ita an rukuba ta dakon juna ita wannan ba ta halatta ba domin suka ce maza Allah sallallahu alaihi wasallama an rawaito hadisi daga gunsa wanda yake halittar da nau'in na farko shine al'umra kamar yadda hadisin yana cikin sahihu muslim riwaya ta jabir ibn abdullah Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa amsiku alaikum amwalakum manzo Allah yace ku rike dukiyoyinku wala tusiduha manzo Allah yace kada ku bannata dukiyarku sai yace fa innahu man a'amara umra fa hiya lillazi a'amaraha hayyan wa mayyitan wa li'aqibi manzo Allah yace domin duk wanda ya ba wani kyautar gida iya rayuwarsa to gidan ya tabbata ga shi wanda aka ba yana raye ko yana mace hakanan kuma wali akibihi kuma kyautar bata tsaya ba akan shi har zuriya shi in ka sa mutum cikin gida ka ce je ka ka zauna iya rayuwarka to kada ka yi tsammanin cewa idan ya mutu gidan zai dawo gare ka shi wannan mutumin da ka saka har zuriya shi za su ci gaba da zama a gidan iya rayuwarsu sai an waye gari in babu ire-iren shi sannan wannan gidan zai dawo gare ka in dai ka riga ka ce masa ba ma sai ka hada mu da zuri'a shi in ka ce na baka wannan gida zauna iya rayuwarka to gidan ya tabbata gare shi shi da 'ya'yan shi sai an wayi gari in babu ya nashi ya nashi sannan gida zai dawo zuwa gare da haka wannan hadisi malamai suka ce yana tabbatar da halaccin ita wannan kyauta da ake kiranta al'umra to don haka ita ma an rukuba wasu malamai suka ce domin tana daga cikin ma'anar al'umra don haka ita ma sun tafi akan cewa kyauta ce wadda ta halatta kyauta ce wadda ta halatta don haka dai wasu malamai ko suna ganin cewa kwata-kwata ba ta halatta ba ita irin wannan kyauta amma dai magana mafi rijaye kyauta ce wadda take halattacciya domin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun tabbatar da ita hadisan suna da yawa ɗaya ne daga cikin wannan hadisi da yace ya ayyuhan nas manzo Allah yace amsiku alaikum amwalakum yace ku rike dukiyoyinku wala tufsiduha yace kada ku lalata ta ku bannata dukiya sai yace fa innahu man a'amara umra fa hiya lillazi a'amaraha hayyan wa mayyitan wa li aqibi manzo Allah yace domin duk wanda ya ma wani kyauta ta iya rayuwarsa to wannan kyauta ta tabbata ga shi wanda aka ma kyautar hayyan wa mayyitan sawa'an yana raye ko yana mace maza Allah ya ce wani a kuma kyautar ta tabbata ta zarce har ga zuriya shi kenan har jikokin jikokin shi za su gaji wannan kyauta kenan sai ran da aka waye gari in babu ya nashi ya nashi sannan za ta dawo ga shi wanda ya yi kyautar a farko kenan don haka magada a takaice dai idan mahaifinsu ya ba wani kyautar gida cewa ya je ya zauna iya rayuwarsa ba maganar su fitar da shi daga cikin wannan gida ko da ya mutu shi wanda aka ma kyautar to ‘ya'yansa za su gaji wannan kyauta iya rayuwarsu su dai ba za su mallaka ba balantana su sayar amma dai su shiga su yi amfani to wannan shari'a ta mallaka musu amma ba maganar su sayar da shi kuma ba za a sa shi cikin gado a raba ba na'am wani misali mutum ne ya ma hanya aka ɗauke ka aiki a wata ma'aikata shin yana halatta ka ɗau wani abu na kyauta ka yi masa ba laifi kana iya masa an gane ko kana iya masa kyauta wannan kyautatawa ce akan kenan wani taimako da ya kama ka amma a inda misali kyautar ba ta halatta kamar misali abu ne wanda ka cancanta a baka to baka da hanyar da za ka shiga gaba a baka wani sai ya shiga gaba ya nema maka alhurma ya maka shafa'a aka baka to a wannan matsayi ne in ka bashi wani abu bai halatta ya amsa domin wannan ana kiran shi al'aqlu bi shafa'a an gane ko kenan duk abin da kake da hanya kake da fuskar zaka iya tsayawa a ma mutum idan ka shiga gaba aka masa to wannan in ya baka wani abu bai halatta ka amsa domin in ka karba wannan ya zama rashuwa amma haka kama mutum aiki fi sabilillahi ma'aikaci ne mutum ya zo ka masa aiki ka gama tsakaninka da Allah kai masa bayan ka gama masa wannan aiki jin daɗin wannan aiki da ka masa sai ya ɗau wani abu ya baka to wannan shi yana halarta shi wannan yana da bambanci da cin hanci shi wannan kyauta ce a inda cin hanci yake kasancewa ba za a maka aikin dole sai ka gabatar da wani abu an gane ko ba za a maka ba sai ka ba da wani abu to wannan shi bai halitta ko kuma kafin a maka aikin ka ringa ba da wasu abubuwa na gyaran hanya kamar misali in an kawo sabon ma'aikaci sai ka ga mutane suna zuwa suna masa wasu kyaututtuka kyaututtukan da shi wanda ya zo da wannan kyauta ya ƙetare wasu dangi kai mai yiwa ma ya ƙetare mahaifinsa ko mahaifiyar shi bai musa ba wannan kyauta ya zo ba an zo an saya masa mota ta hawa an saya masa kayan gida an saya masa komai to me ake nihi da wannan kyautar wani cin hanci ne aka gabatar saboda mai yiwa abin da shi bai cancanta ba to yana buƙatar a sababin wannan kyauta da ya ɗauka a bashi ko kuma wani abu wanda ya zama na dole a kan shi kenan a ture shi ko a dan sauƙaƙa masa ko kuma kwata-kwata shi a goge sunan shi a manta da shi to irin wannan sunan shi cin hanci haramun ne kwata-kwata baya halatta ko kuma ka zo za a yi maka abu a ba za a maka ba sai ka ba da wani abu ko kuma sai ka ba da wani dan abu za a dan sauƙaƙa maka a cikin abin da ya zama wajibi ka ba da to wannan cin hanci ne baya halatta amma haka an ma aiki an gama sannan ka ɗauka ka bada to wannan matsayin shi halaka ne amma a farko duk kyautar da za a ɗauka a ma ma'aikaci in ya tsaya ya kalli wannan kyauta an masa ne saboda wani matsayi da yake rike da shi to wannan kwata-kwata baya halatta haramun ne cin hanci da rashuwa ne shine ake kira algulu kamar yadda malamai suka tabbatar hadayar ummali gulu kyautukan da ake ma ma'aikata ƙungiyar ne duk kyautar da mutum ya zo ya maka sai ka tsaya ka lura kyauta ce ta fi sabilillahi ya maka akwai wata zumunta tsakaninka da shi ko akwai wata abota ko kuma kafin ka rike wannan matsayi ya saba maka wannan kyauta idan ka fahimci cewa wannan kyauta an maka ita ne saboda matsayin da kake rike da shi to bai halatta ka ci wannan kyautar saboda wata shara hanya ce yake saboda gobe in ya zo kenan abin da bai cancanta ba a bashi in ka tuna wannan kyauta da ya maka za ka iya ɗauka ka bashi ko kuma wani abu da ya zama dole a ce ya bada wanda hakki ne na ƙasa a kan shi a sababin wannan kyauta kenan sai a manta a goge sunan shi ko kuma a ɗan sauƙaƙa masa don haka wannan ita kyauta ta ma'aikata dole mutum ya tsaya ya kalli wannan kyauta an masa ne a matsayinsa na ma'aikaci ko kuma an masa ne tsakanin shi da Allah amma na in bayan ka gama aiki mutum ya ɗauki wani abu ya baka to wannan kyautatawa ce in ka ga dama ka karba in ka ga dama ka bar masa amma duk wanda ka shiga gaba saboda fuskar ka aka mushi abu to wannan kuma baya halatta ka karba domin wannan ana kiran shi al'aqlu bishafa shi kuma haramun ne darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin kitabun luqaba wato littafin da ke bayani game da hukunce-hukuncen tsuntuwa mun tsaya ƙarshen wato babi na tara baban da ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa idan ma'abucin kayan tsuntuwa bayan cikar shekara ya zo ga wanda ya tsinci kayansa ya tabbatar masa cewa kayansa ne wannan wato kayan da aka tsinta cewa nashi ne ta hanyar wasu alamomi da ya bada kuma aka ga sun yi daidai to shine malam ya ce raddaha alaihi dole ya dawo masa da kayansa li annaha wadi'atun inda domin wannan kayan tsuntuwa bayan cikar shekara matsayin ajiya suke abun wanda ya tsinta kayan ajiya ko kayan amana ne duk ran da masu kaya suka zo suka buƙaci kayan su dole a ba su kayan su kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce addil amanata ila man itamanak ka ba da amana ga wanda ya amince maka kamar yadda ubangiji ta'ala kuma ya faɗa inna Allah ya amurukum an tu'addul amanati ila ahliha lalle ubangijinku na huranku ku bayar da amanoni ga masu su shine yace li annaha wadi'atun indahu domin ajiya ce a gunsa kenan kamar yadda muka yi bayani a darasi da ya gabata idan mutum ya yi tsuntuwa inda dukiya ce wadda take mai kima to dole ne mutum ya je ya adana wannan dukiya a wuri amintacce sannan ya ci gaba da sanarwa game da jinsin kayan da ya tsinta har a kai tsawon shekara guda idan shekara ta cika to shari'a ta ba shi damar yin amfani da kayan tsuntuwar an gane ko zai iya mallakar kayan tsuntuwar ta hanyar yin amfani bayan cikar shekara amma ba mallaka ba ce ta dindindin sannan kuma ya tabbata wannan kayan da ya tsinta matsayin ajiya ne suke a gunsa bayan cikar shekara in zai iya ci gaba da ajiye kayan sai ya ajiye su idan kwa ya gaba zai iya ba to ya buƙaci wannan kaya to yakan iya sarrafa su ga amfanin kansa ko ya yi kyauta da su ko ya yi sadaka to amma ya tabbata ko bayan shekara ɗari ne kayan ya fito ya yi bayani bayani mai gamsarwa game da cewa kayansa ne to dole a bashi in kayan suna nan a ɗauka a danka masa kayansa in kuma an hallakar da kayan kenan sai a ba da madadinsu in ba madadinsu kenan sai a yi musu kima an gane ko sai a yi musu kima misali tun yau da shekara goma kai tsintuwar kayan da ka tsinta kimar su a wannan lokaci ba su wuce wajen ka misali bayan shekara ta cika kai amfani da su an samu kamar shekara goma a yau shi ne kayan sai ya zo ya yi bayani bayani mai gamsarwa sai ka ce a wannan kayan a tun yau da shekara goma bayan cikin shekara ni na sarrafa su ga amfani na to in akwai madadinsu sai ka je ka sayo a kasuwa ka bashi in babu kenan madadin kayan to sai a yi kudinsu to da a jika hamsin suke a yanzu sun kai jika ɗari biyar kayan jika ɗari biyar za ka bashi domin kimarsu ne a yau gane ko kimar su ne a yau kenan kimar in akwai kaya ka bashi kayan shi in babu kayan ka bashi kenan badalin kayan wanda za su tsaya matsayi in babu sai a yi musu kuɗi nawa ake sayar da su a yau kenan sai ka bashi kimar su to shine anan yace li annaha wadi'atun inda shine malam ya zo mana da hadisin Zaid ibn Khalid al-Juhani Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa lalle wani mutum ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anil luqaba dangane da kayan tsuntuwa manzon Allah ya ce masa arif hasana ya ce in kayi tsuntuwa manzon Allah ya ce masa sanar da kayan da ka tsinta tsawon shekara guda bayani ya maimaitu ba haka ba kawai zaka zo cikin taron jama'a ka ce na yi tsuntuwa dole sai ka bayyana jinsin abin da ka tsinta na tsinci kudade wanda ya san nashi ne ya zo ya yi bayani in riguna ne ka tsinta na tsinci riguna na tsinci dila ta kaya wanda ya san nashi ne ya zo ya bayani an gane ko shine yace arrifa maza Allah yace sanar da kayan da ka tsinta sanatan tsawon shekara guda shi fa sanarwar a wuraren taron jama'a kofar masallatai inda jama'a suke kan kasuwa kan ina ne ta hanyar na ake zuwa a yi sanarwa sannan sai ya ce su ma'arif wika aha wa ifasaha maza Allah ya ce sannan ka tantance maɗaurin bakin jikar wa ifasaha da ita jikar saritar kenan jikar da ake zuba kuɗi a cikinta ita ce ifas a hausa ana kiranta sarita kenan domin akan yi ta sai a yi mata wani arzunzumi a ringa tsuke bakin maɗaurin bakin kenan shine wika kenan ita ainihin jikar ita ce ifas ko kuma ka ce wi'a kamar yadda yake cikin wata riwaya sun mastan biha maza Allah ya ce sannan ka sarrafa su ga amfanin ka ka kashe su kenan bayan cika shekara kafin ka sarrafa su sai ka tantance ka lissafa nawa ne a cikin jikar ta fata ce ko ta tsumma ce madaurin bakin na fata ne ko na tsumma ne kuma wani kala ne don kada wata kura ta biyo baya kenan ka tantance adadin kudin da nau'in jikar da jinsin ta sannan da matsaurin bakin fa in ja'a rabbuha fa addiha ilayhi manzo Allah yace bayan cikar shekara in me ita ya zo manzo Allah yace fa addiha ilayhi yace ba shi kayansa kenan ko yaushe ya zo manzo Allah yace ka ba shi kayansa sannan sai yace ya manzo Allah fa dallatul ganam wato batattar karamar dabba tinkiya ko akuya menene hukuncinta mutum yana iya mallakarta da zaran ya kama kala sai manzan Allah ya ce kuzaha ya ce in ka ga batattar tinkiya ko akuya manzan Allah ya ce kamata amma kar ka fahimci cewa da zaran ka kama ta zama taka a'a ita ma ci gaba da sanarwa za ka yi tsawon shekara guda idan shekara ta cika mai ita bai fito ba to kana da yancin yin amfani da ita in ma ka sarrafa ta ga amfanin kanka ko kai kyauta ko kai sadaka amma ka tabbata ko yaushe mai ita ya fito dole ka rama masa shi ne ce khuzha manzo Allah ya ce kama ta fa inna ma hiya laka in ka kama ta ka ci kenan bayan cikar shekara ta ka ce kana da yancin ka yi amfani da ita auli akhika ko kuma ta dan uwanka ce in mai ita ya gani ya kama ko kuma wani can daban aulin zai ko kuma ta zamanto farauta ce ga naman dawa in ma kirkeci ko kura ko zaki ko damusa ko abin da ya kama da haka shi ya yi gaba da ita ƙwala ya rasulallah sai ce ya manzan Allah fa dallatul ibil bataccen raƙumi shi fa zan iya kamawa ƙwala sai manzan Allah ya ƙwala sai zaid ibn khalid al-juhani sai yake cewa fa ghadiba rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fusata hatta hamarrat wajnatahu aw aw ihmarra wajhu wato sai da kuma tun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yi jijjawur wato saboda bacin rai aw ihmarra wajhu ko kuma sai da fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yi jijjawur saboda ran shi ya baci ثم قال sannan manzon Allah sai ya ce malaka wala hami ya hada ka da batacciyar raƙumi ma'aha hiza'uha wa siqa'uha manzon Allah ya ce shi raƙumi manzon Allah ya ce tare da shi fa akwai takalminsa ma'ana yakan sari daji mai nisa ya yi tafiya ba tare da wato ya tasirantu da wani abu wanda yake na gajiya ko kofatarsa manzon Allah ya ce ma'aha hiza'uha wato tare da shi akwai takalminsa tafiya mai nisa raƙumi yake kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa tahmilu afqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus inna rabbakum la ra'ufur rahim raqum masu ne suke ɗaukan lautin kayan ku su kai ku zuwa gari wanda yake mai nisan gaske wanda ba ku wanda ba ku zamanto ba cewa za ku iya tafiya a kafa sai dai da wahala wanda take mai tsanani don haka manzo Allah ya ce ma'aha hiza'uha ya ce raƙumi tare da shi akwai takalminsa ma'ana yakan jima yana tafiya ba tare da ya cutu ba wasu ka'uha manzo Allah ya ce kuma akwai sarkarsa tare da shi ma'ana idan ya sha ruwa yakan jima bai buƙaci shan ruwa ba manzo Allah ya ce hatta yalqaha rabbuha ka rabu da shi idan ya buƙaci ruwa ya gangara tafki ya je ya sha sannan ya je ya karkado ganyen itace ya je ya kiwonsa har a kai lokacin da me shi zai hadu da kayansa don haka dai a takaice wannan hadisi akwai ziyada daga cikinsa kamar yadda ya gabata da maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wani takun wadi'atan indak wato wannan kayan da ka tsinta maza Allah ya ce su zamanto matsayin ajiya ne a gunka an gane ko su zamanto matsayin ajiya ne wato agunka kamar yadda ya gabata yazid wato a hadisi wa ababi wanda yake na uku kenan hadisin da ya zo wanda ya haye ibn sa'id al-ansari yake cewa fa hadha alladhi la adri a fi hadisi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama huwa am shay'un min indi da yake cewa wa kanat wadi'atan indahu bayan cikar shekara kenan wannan kaya na tsuntuwa sun zamanto ajiya ne a gun wanda ya tsunta to dan haka wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi wannan lafazi na cewa wal takun wadi'atan indak manzon Allah yace ta zamanto ajiya ce a gunka za mu tashi babi na gaba قال المصنف رحمه الله تعالى باب هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيء حتى لا يأخذها من لا يستحق قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن سلمة بن كهيل أنه قال سمعت سويد بن غفلة أنه قال كنت مع سليمان بن ربيعة وزيد بن سوهان في غزاه فوجدت ثوبا فقال لي ألقه قلت لا ولكني إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به فلما رجعنا حججنا فمررت بالمدينة فسألت أبي بن كعب رضي الله عنه فقال وجدت سرة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيها مئة دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عرفها حولا فعرفتها حولا ثم أتيته الرابعة فقال عرف عدتها ووكاءها ووعاءها فإن جاء صاحبها وإلا استمتئ بها قال حدثنا عبدان وابن سليمان قال أخبرني أبي عن شعبة عن سلمة بهذا أنه قال فلقيته بعد بمكة فقال لا أدري ثلاثة أحوال أو حولا واحدا malam Allah ya ji kansa na faɗa wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hali ya akuzu luqabata shin idan mutum ya ga kayan tsuntuwa shin ya ɗauka wala ya daƙuha tabi ba zai bar wannan kaya don kada su tozarta hatta la ya akuza haman la ya ɗauka za a zai yi domin kada a je wato wanda bai cancanta ba ya ɗau wannan kayan tsuntuwa shi ya ɗauka kamar misali kaya ne dukiya ce ka gani a yashi shin ɗauka za ka yi don kada a je dukiyar in baka ɗauka ba wato ta tozarta iska ta ɗauka ta je ta jefa ta wani ko kuma wato ɗauka za ka yi don jin tsoron kar aje wanda bai cancanta ba ya ɗauka ya ɗauka ma'ana wanda ba amintacce ba yaya za ka yi idan ka ga kayan tsuntuwa ko kuma kyalewa za ka yi ka wuce shine nan a takaice malam yayi baba shine ya ce hal ya akhudhu luqaba shin idan mutum ya ga kayan tsuntuwa shin zai ɗauka wala ya daku hata ba zai bar wannan kaya don kada a yi su tozarta hatta la ya akuzaha man la yastahiqu dauka zai yi dan kada a je shin dauka zai yi dan kada a je wanda bai cancanta bai dauka yan ya dauka ko kuma kyalewa zai yi gaba to shine anan malin ya zo mana da hadisin suwaid wato ibnu ghafla suwaid ibnu ghafla wato tabi'i ne daga cikin kibarun tabi'in kuma sannan muhadram ne idan aka ce muhadram wanda ya tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai taba haduwa da shi ba har manzon Allah ya bar duniya mutum ya yi imani da Allah da manzonsa a zamanin manzon Allah yana raye amma Allah bai kaddara haduwar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har manzon Allah ya bar duniya to irin wannan ba a lissafa su a cikin sahabbai saboda sharaɗin suhuba shine ya zamanto ka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da kyauta wa ido yana rayu an gane ko duk wanda ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da kyautawar ido to wannan shine ake kira da sahabi amma don ka tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kayi imani da Allah kayi imani da manzansa in dai baka haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daidai da kyautawar ido to ba za a lissafa ka a cikin layin sahabbai sai dai a lissafa ka a cikin layin tabi'ai kamar najashi sarkin habasha ya yi imani da Allah da manzansa ya ɓoye musuluncinsa amma bai haɗu da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa rasuwa don haka ake kin lissafa shi a cikin muhadram to shi wannan suwaid ibnu gafla muhadram ne an gane ko domin ya rayu a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama amma bai taɓa haɗuwa da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daidai da kyautawar ido don haka kamar yadda ya zo ya zo birnin madina shi suwai da ibn zafla lokacin da ya zo birnin madina domin ya gana da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana zawwa sahabbai sun dawo daga jana'izar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sun karkabe hannunsu ya je an gama binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shine hausawa suke cewa mutum ya ga samu ya ga rashi kaga samu kishiyar shi rashi to abubuwa ne kishiyar juna waɗanda ba sa haduwa kenan ya ga samu ya ga rashi ya zo birnin madina an gama binne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama an gama hira kasa kenan suna kakkabe hannunsu to don haka ake kiran shi kenan muhadram ne an gane ko kuma ka ce tabi'i ne wanda yake daga cikin kibarun tabi'i saboda bayan wato dukkan yaƙe-yaƙen da aka yi a bayan wucewar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da shi aka yi kuma ya rayu wajen shekara 130 ko sama da haka ma shekara 130 kuma shi yake faɗa yana cewa ni sa'a ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya girme ni da shekara da shekara da shekara biyu manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya girme shi shi wannan suwaidi ibnu gafla to shine yake cewa na kasance tare da Salman Salman ibn Rabi'a Salman ibn Rabi'a shi ma wato ba sahabi bane ba a gane ko shi ma ba sahabi bane kasancewar shi yana daga cikin kibarut tabi'i tare da cewa wasu malamai suna cewa yana da suhuba ma'ana ya haɗu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi wannan wato salman ibn rabi'a sannan yake cewa kuma wa zaid ibn suhan da zaid wato ibn suhan shi ma zaid ibn suhan wato mukhadram ne ma'ana bai hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya tara zamani da shi shi ne yake cewa kenan na kasance tare da salman ibn rabi'a da zaid ibn suhan fi ghazatin a wani yaki fawajattu sauqa yace sai na tsinci wata bulala faqala li alqi sai suka ce jefar da ita me za ka yi da kayan tsintuwa qultu la sai na ce a ai ba zan yarda ba walakin ni in wajattu sahibahu yace sani dai in na samu mai ita zan bashi kayansa wa illa in kwa ban samu mai ita ba yace istamta a bihi yace zan yi amfani da ita an gane ko shi dai yace zan dauka in na samu mai ita in bashi kayan shi in ban samu ba kuma ni zan yi amfani da ita yace falan ma raja'ana lokacin da muka dawo daga wannan yaki hajajina sai muka tafi hajji fa marartu bil madina ya ce sai na wuce da birnin madina kenan akan hanyar komawarsa sai ya bi ta birnin madina shine sai yake cewa fasa'altu ubay ibn ka'ab sai na tambayi ubay dan ka'ab Allah ya kara masa yadda game da hukuncin wannan ka bulala da na tsinta kuma ga yanda muka tattauna da su abokaina suka ce kada na ɗauka ne kuma na ɗauka kuma ga yadda na faɗa musu faƙala sai ubayi ibn ka'ab Allah ya ƙara masa yadda sai yake ce masa wajadtu surratan ala ahdi nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi hami'atu dinar yace abinda nake tabbatar maka ni kaina da kake gani yace a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na tsinci wata sarita a cikinta wato dinari 100 ke akwai فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم نشيما من زان الله صلى الله عليه وسلم دوان نم كدا دي da na tsinta فقال sai manzon Allah yace da ni arifha haulan je ka ka sanar da wannan kudade da ka tsinta tsawon shekara guda ubayi ya ce fa'arraftu ha haula ya ce na sanar da wannan kaya da na tsinta tsawon shekara guda ban dai samu mai kayan ba sun ma'ataitu sannan na dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa masa shekara fa ta cika ya rasulallah kuma na yi sanarwa na yi sanarwa har yanzu ne ban dace da mai kayan ba faƙada sai manzan Allah ya ce arrifa haulan ko masanarwa tsawon shekara guda fa'arraftu ha haulan na sanar da wannan kaya dukiya da na tsinta tsawon shekara guda da shekara ta biyu ta cika sun ma'ataituhu na dawo gun manzan Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa masa na ce har yanzu da shiru faƙala sai ya ce a rifha haunan maza Allah ya ce je ka ne ka koma sanarwa tsawon shekara guda shekara ta uku kenan fa'arraftu ha haunan na je na sanar da wannan kayan da na tsinta tsawon shekara sun ma'ataitu hurrabi'a a karo na hudu da na zo masa faƙala sai ya ce a arif iddataha maza Allah ya ce tantance adadin kuɗaɗen da suke cikin jikar ma'ana lissaba ka san nawa ne wawin ka'aha manzon Allah ya ce kuma ka tantance shi madaurin baki jikar ka san na fata ne ko na tsumma ne kuma wani kala ne wawi a'aha da ita jikar manzon Allah ya ce ita ma ka tantance ta kasancewa ta fata ce ko ta tsumma ce kuma ka san launinta fa in ja a sahibuha in me ita ya zo manzon Allah ya ce ba shi kayan shi sai ka kaddara ai fa addiha ilai in mai kayan ya fito manzon Allah ya ce ba shi kayan shi wa illa idan ku baka samu mai kayan ba istamti ibiha manzon Allah ya ce yi amfani da ita kenan ka sarrafa wannan kudade ga amfanin kanka ko ka yi kyauta ko ka yi sadaka ta ka ne ta rage sannan malam ya zo da hadisi na biyu daga shu'uba daga salama bi haza qala sai yake cewa falakituhu ba'du bi makkah ya ce bayan wani lokaci sai na haɗu da shi wato a birnin makka an gane ko faƙada sai ya ce la'adari ya ce ni dai ban yi sani ba a salasata a hawalin au haulan wahidan shin mazan allah sallallahu alaihi wasallama shekaru uku ne ya faɗa wato malamin nawa shi ubai ibn ka'ab shin shekara uku ce ya faɗa ko kuma shekara ɗaya ce ya samu kokonto wanda kuma dalilai sun gabata sun wuce a lissafa iya abin da yake tabbatacce game da sanar da kayan tsuntuwa shekara ɗaya ta kale idan shekara ta cika to mutum ya mallaki wannan kaya ta fuskar yin amfani amma ba mallaka ba ta dindindin ka tabbata doron da mai kayan ya fito ka tabbata shine dole ka bashi kayan shi kokonto ya samu ya ce shin shekaru uku ne manzon Allah ya ce masa ya yi sanarwa ko kuma shekara ɗaya ta ci kenan sai a koma dalilan da suka zo waɗanda babu kokonto waɗanda suka tabbatar da cewa shekara ɗaya ce to dangane da haka wasu daga cikin magabata sun tafi akan cewa tare da cewa sun yi ittifaki akan cewa ɗaukan kayan tsuntuwa halaka ne illa kasancewar malaman hanafiya da su da malaman wato wa shafi'iyya su suna ganin cewa in mutum ya ji tsoron tozarta game da kayan tsuntuwa in har barka ka bar dukiyar za ta tozarta to abin da ya fi dacewa mutum ya ɗauki wannan kaya domin yana daga cikin kiyaye dukiyar musulmi an gane ko domin kiyaye dukiya in ka tabbata in ka bar waɗannan kuɗaɗe za su tozarta to abin da ya dace a nan mutum ya ɗauka tare da cewa al'imamu malik Allah ya ji kansa shi ya tafi zuwa karhancin ɗaukan kayan suntuwa ka bari ka wuce a wajen al'imamu malik shi ya fi dacewa domin abin da aka rawaito daga abdullahi dan umar da abdullahi dan abbas su ma sun tafi zuwa karhancin cewa kayan tsuntuwa mutum ya ƙetare shine ya fi alkhairi da mutum ya ɗauka haka al'imamu ahmad Allah ya ji kansa yake cewa al'afdal tarkul intiqal ya ce abin da ya fi dacewa shine barin kayan tsuntuwa sai ce li annafi akhdhiha ta'ridan li nafsihi li akli harami wa tadri'an lil wajibi min ta'rifiha fa kana tarkuhu aula wa asla yace domin game da daukan kayan tsuntuwa mutum na hujuro kansa ne zuwa cin dukiya ta haram saboda ba kowa ba zai iya kiyayewa har a kai shi cikin shekara gane ko kenan in mutum ya ɗauka ya bujuro da kansa game da cin dukiya ta haram sannan kuma game da tozartar da abin da yake wajibi domin ka aje wannan kaya ka ci gaba da sanarwa tsawon shekara wannan wajibi ne dole ne don haka ya ce fakana tarkuhu aula wa asla barin kayan shine ya fi dacewa kuma shine ya fi kubuta ma'ana mutum ya kubutar da kanshi game da laifi don haka dai a takaice magana wadda take mafi rinjaye kamar yadda wani malamin shine alwazir ibnu hubaira yake cewa ni abin da nake ganin ya fi dacewa in har mutum zai ɗau kayan tsuntuwa da nihin kiyayewa in mai ita ya fito ya bashi kayansa ya ce to wannan shi ya fi dacewa amma in mutum ya ji tsoron fitina game da kansa cewa ba zai iya kiyaye wannan wajauci na sanarwa tsawon shekara guda ko yana ganin zai iya taɓa wannan kuɗaɗe to ya bari ya ketare wannan shine ya fi dacewa kenan don haka dai a takaice kenan a nan malam ya yi wannan babe tamkar yana mai da martani ne ga wasu daga cikin magabata mutumin da ya tafi akan cewa kwata-kwata bai ya dacewa mutum ya ɗauka kayan tsuntuwa kamar yadda shi a imamu malik allah ya ji kansa ya karhanta haka daga cikin magabata akwai waɗanda suke ganin kwata-kwata bai ya dacewa hujjarsu a nan akwai hadisi wanda yake cewa dalatul muslim harkun nar wato kayan tsuntuwa na musulmi wato kuna ce ta wuta an gane ko kuna ce ta wuta mutum yake dauka hadisi ne kuma ingantacce sai dai jumhurin malamai suka dau wannan hadisi suka ce ga wanda bai yi sanarwa wanda ba ya da nihin sanarwa an gane ko shine kenan in ya dauka ya san da cewa wutar jahannama ce ya dauka wanda ya ɗau kayan tsuntuwa ba don ya sanar ba da haka su jumhurin malamai kuma suka kafa hujja da hadisi wanda yake ingantacce ne na cikin sahihu muslim maza Allah yake cewa man awa dallata fa huwa dallu malam yu'arrifa duk wanda ya tarar da kayan tsuntuwa zuwa gunsa to tabbas batacce ne matukar bai sanar da su ba kenan ka ga fita daga cikin wannan hadari shine sanarwa duk wanda zai dauka yin tsuntuwa ba dan yayi sanarwa ba to wannan batacce ne kuma wancan hadisi na cewa kuna ce ta wuta zai hau kansa amma in dai da niyyar mutum ya sanar da kayan in me ita ya fito a bashi kayan shi to wannan ba laifi bane ya halatta mutum ya dauka yin tsuntuwa babu mana arrafa luqadata wa lam yadfa'aha ila sultan qala haddathana muhammad ibn yusuf qala haddathana sufyan huwa ibn uyayna an rabi'a an yazid mawla al-munba'is an zaid ibn khalid radiyallahu an أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن اللقطة قال عرفها سنة فإن جاء أحد يخبرك بإفاسها ووكائها وإلا فاستنفق بها وسأله عن ضالة الإبل فتمعر وجه وجهه وقال ما لك ولها معها سقاؤها وهذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر دعها حتى يجدها ربها وسأله عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب باب قال حدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا النذر قال أخبرنا إسرائيل أنا أبي إسحاق هو السبيعي أنه قال أخبرني البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما قال حاوى حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق أنا أبي إسحاق عن البراء عن أبي بكر رضي الله عنهما أنه قال انطلقت انطلقت انطلقت فإذا أنا برائي غنم برائي غنم يسوق غنما فقلت لمن أنت قال لرجل من قريش فسماه فعرفته فقلت هل في غنمك من لبن فقال نعم فقلت هل أنت حالب لي قال نعم فأمرته فأتقل شاة من غنمي ثم أمرته أن ينفض ضرعها من الغبار ثم أمرته أن ينفض كفيه فقال هكذا ضرب إهدى كفيه بالأخرى فهلب كثبة من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إداوة على فيها خرقة فصببت على اللبن حتى برد أسفل فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رديت wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutumin da ya ɗauki nauyin sanar da kayan tsuntuwa da kansa walam ya dafa ha'ila sulfan wato bai meka kayan zuwa ga shugaba da katsanci dukiya sai ka aje ta abunka kake sanarwa baka kai ma shugaba ba shin yin haka yayi daidai ko kuma akwai kuskure wannan tarjama da malam yayi martani ne yake maidawa ga al-Imam al-Auza'i al-Imam al-Auza'i Allah ya ji kansa shi ya tafi zuwa bambanta tsakanin tsuntuwa el kadan da mai yawa na faɗa cewa in dukiya ce el kadan kai da kanka sai ka ringa sanarwa in shekara ta cika mai ita bai fito ba sai ka yi amfani amma in dukiya ce mai yawa yace dole za ka kai ta baitul mali ka je kama shugaba a kai ta can a aji sannan a ci gaba da sanarwa to shine anan malam sai ya ce man arrafa luqaba wanda ya sanar da kayan tsuntuwa da kansa walam yadfa'aha ila sultan bai bayar da ita ga shugaba shin yayi laifi to shine anan malam ya zo mana da hadisin zaid ibn khalid al-juhani Allah ya kara masa yadda ce mana cewa anna a arabiyan wato wani ba kauye sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam an luqaba ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da kayan tsuntuwa ana sai manzon Allah ya ce arif hasana sanar da kayan da ka tsinta tsawon shekara guda fa in ja'a ahadun yukhbiruka bi ifasiha wa wika'iha in har wani ya zo ya baka labari game da saritar da maɗaurin bakin ya maka bayani bayani mai gamsarwa an gane ko to ba shi kayansa shine kenan fa addi hailai wa illa in ko wani bai zo ba yayi bayanin cewa dukiyar shi ce har shekara ta cika manzo Allah ya ce fastan fiq biha kashe ta kai amfani da ita wasa'alahu an dallatil ibil ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da fataccen raƙumi fatama'ara wajhuhu fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ta jirkita ta canza ran shi ya bashi sai jajjawur fatama'ara ai fatagayyara wajhu an gane ko fuskar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta ta rikida ta canza ta yi jajjawur wato domin ya cika da fushi abu ne aka yi wanda bai dace ba wa qala sai manzo Allah ya ce malaka wala ha mi ya hada ka da batacciyar rakumi ma ha siqauha wa hizabuha tare da shi manzo Allah ya ce akwai salkar shi akwai kuma takalmin sa taridul ma'a rakumi da kanshi in ya buƙaci ruwa yake gangarawa mashaya ya je ya sha wata akudu shajar kuma da kanshi yake zuwa ya kakkabo ganyen itace ya ci ba sai an yi masa ciyawa ba maza Allah ya ce da aha ka rabu da bataccen raƙumi hatta ya ji da harabu har a kai lokacin da shi zai samu kayansa wasa'alahu an bawallatil ganam ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da batattar karamar dabba tinkiya ko akuya fa qala sai manzon Allah ya ce masa hiya laka kamata in ka kama ta ka ci an gane ko sai ya ce aure akika ko kuma ta ɗan uwanka ce kenan in ma ita ko wani can da ya ce aure zai ya ce ko kuma naman dawa shi ya kama a shahida a nan shi wannan balaraban ƙauye da ya tambayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama dangane da kayan tsuntuwa manzan Allah bai ce masa ba kawo ni zan yi sanarwa kuma bai ce ba a kai baitin mali manzan Allah ya ce masa je ka kai sanarwa kuma haka hadisi da ya gabata ubayyu bin ka'ab da ya tsinci dinari ɗari da ya zo ya faɗa ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya ce je ka kai sanarwa kaga wannan yana tabbatar da dukiya komin yawanta wanda ya tsinta in dai zai iya rike wannan amana to shi ya kamata ya sanarwa in kuwa ya gaba zai iya ba to yana iya kaiwa ya danka ma shugaba shugaba in ya so shi ya sanarwa to don haka a nan shi ne a shahid sai ya ce arif hasana maza Allah ya ce sanar da ita shekara guda kenan kaga a nan inda a ce shugaba ake ba inda ya dukiya ce mai yawa to a nan kenan da maza Allah sallallahu alaihi wasallama shi zai karba domin shi ne matsayin shugaba amma tare da haka maza Allah sai ce masa je ka sanar da ita tsawon shekara guda kenan don haka malamai suka kasa suka raba suka ce in ya kasance shi wanda ya tsinci kayan yana tsoron ba zai iya kiyaye wannan amana to sai je ya damka ma shugaba in kwa shi ya san zai iya kiyayewa kuma shugaban ya zamanto a zalimi ne to bai dacewa ya bashi kenan anan shi zai rike ya sanarwa in kuma kasancewar shi wanda ya tsinci kayan ba amintacce bane shugaban shine amintacce to kai tsaye abin da ya dace kai ma shugaba ta hanyar nan kenan a yi sanarwa don haka dai a takaice yanzu idan ka ɗauka tsari wanda yake a saudiya duk wanda ya yi tsinta musamman irin tsuntuwa ta harami kamar ko makka ko madina to akwai wurin da wannan akwai wani ofishi na musamman wanda aka keɓance shi na duk wanda ya ɗauka ya tsinci kaya to can zai kai idan ya kai su ne za su ringa sanarwa ta hanyar rediyo da talabijin da jarida da sauransu kuma shi kanshi wanda ya zub da dukiya can yake zuwa ya je ya bada sanarwa na zub da kaya kaza a lokaci kaza in Allah ya sa an kawo a ɗau kayan shi a bashi in bayanin shi ya dace da kayan da aka zanta in kuma ba ba a riga a kawo kayan kenan sai a sajjada sunan shi da unwanin shi ma'ana adireshin shi wanda yake cikakke ko da bayan wani lokaci idan an samu kayan wani ya kawo kenan za a tuntuɓe shi a sadar da kayan shi zuwa gare shi to irin wannan haka ya dace kenan in har ya kasance wato hukuma hukuma ce amintacciya to haka ya kamata a yi domin kiyaye dukiyar jama'a sannan haka kuma ba laifi bane shi wanda ya tsinci kaya ya ajiye a gun sai ya dau nauyin sanarwa kamar yadda anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce masa arrifa sana je ka sanar da kayan tsawon shekara guda sannan malam sai ya zo da babi na musamman ba tare da tarjama ba shi kwa wato al'adar malam in ya zo da wani babi ba tare da tarjama to yana da alaka da wato babukan da suka gabata shine ya zo da wannan babi ya zo da hadisin albara ibn azim daga abubakar allah ya kara musu yadda kenan shi albara ya rawaito ne daga abubakar allah ya yadda da su abubakar yake cewa in balabtu ya ce na tafi a wani lokaci lokacin da suna kan hanyar hijira tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za su je birnin Madina a lokacin nan Abubakar Allah ya kara masa yadda wato an dan yada zango sai ya tafi ya bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan shine yace fa iza ana bi ra'i ganami sai ga makani da wani mai kiwon kankanan dabobi tumakai da awakai ya suku ganamahu yana kura dabobinsa faƙultu sai na faɗa sai na ce masa liman ant kai bawan wane ne domin galibi waɗanda suke kiwon dabobi a wannan lokaci bayi ne idan kana da bawa sai ka haɗa masa dabobi ya tafi yana kiwon shi ne ce liman ant kai bawan wane ne ƙada sai ya ce li rajulin min ƙuraish ni bawan wane ne daga cikin ƙuraishawa fasammahu ya faɗa ma abubakar sunan mai gidansa farautuhu abubakar ya ce na san mai gidan nashi na gane kowa ne faƙultu sai na ce masa halfi gana mika min laban shin a cikin dabobin naka akwai dabba mai nono faƙala na'am ya ce ƙwarai da gaske faƙultu sai na ce masa hal'anta halibun li shin ko za ka iya tatso mun ƙala na'am ya ce ƙwarai da gaske kwa fa'amartuhu abubakar Allah ya kara masa yadda ya ce sai na sanya shi fa'ataka da shatan min ganami wato ya dabaibayi wata tinkiya daga cikin tumakan shi gane ko fa'ataka da ma'ana ya sanya mata dabaibayi in aka ce al'iƙada shi ne dabaibayi fa'ataqala shatan min ghanami ya dabaibaye wata tunkiya daga cikin tumakansa thumma amartuhu sannan sai na umarce shi an yanfuda dar'aha min al-gubar dar'aha min al-gubar ya kakkabe hantsar game da kura domin cikin sahara ne ya kakkabe hantsar duk wata kura ta kushi bayan ya kakkabe hantsar ya ce thumma amartuhu sannan sai na umarce shi an yanfuda kaffaihi wato ya kakkabe tafukan hannunsa faƙala haka za wato sai ya yi haka shine ya ce garaba ihida kafaihi bil ukra sai ya buga ɗayan tafin hannun shi da ɗayan ya taba ya kakkabe cikar tsarta kenan ruko da sababi fahalaba kusbatan min labani wato sai ya tatso kusbatan wato wani tari wanda yake na nono kusa ba kamar misali abu wanda yake tari guda kenan ya tatso nono mai yawa don haka in dariri ya taru ake kiran shi kasir idan aka ce kutuba shine tattaruwar abu ya haɗu gudu ɗaya ya ce fa halaba kusbatan min laban sai ya taso wato wani tari guda wanda yake na nono wa qad ja'altu li rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama idawatan ya ce sai na sanya wani ɗan kullumi ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam in aka ce idawa ita ce ‘yar buta kenan suna yin ta kamar misali wata ‘yar buta ce wata ‘yar karamar sarka ce wanda kamar matsayin buta da ake yi a yau shi ne ake kira idawa sai ya ce alafiha khirka wato a bakinta akwai wato wani tsumma ya ce fasabautu alal laban hatta bara da asfalu ya ce na zuba nonon a cikin wannan idawa yar karamar sarkar kinan ya jika wannan tsumma wanda yake na wannan intis a ce a tabar da asfalo sai da ya kai kasan sarkar kenan ya yi sanyi ya zamanto kenan kamar biliyon da ake sanya mishi garara a cika shi da ruwa domin ruwan da aka zuba ya sanyi to haka ya zuba wannan domin shi ita madara idan aka tarko ta daga jikin dabba to gumi gare ta tana da gumi gaya kuma lokaci ne suke tafiya lokaci wanda yake na zafi gaya a cikin sahara ne to a lokacin nan shine sai ya sa aka zuba a cikin wannan istarka wannan tsumma kenan sai ya jika sai da ya zamanto kenan kasan sarkar wato ya yi sanyi ya ce fanta haitu ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sai na dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qultu nace masa ishrab ya rasulullah ya manzon Allah karbu ka sha fashariba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa kai ya sha hatta rabitu ya ce har sai da na gamsu cewa ya sha ya koshi tare da cewa shi wannan hadisi da malam ya zo da shi tare da cewa wasu daga cikin malamai suna ganin cewa ba ya da alaka da wannan babi na suntuwa tare da cewa wasu sun yi ƙoƙarin kulla munasaba tsakanin ganta tsakanin shi da wannan babi na tsuntuwa cewa wannan yana daidai ne kamar misali da hukuncin bataccen dabba me yasa saboda cikin sahara ne iya abin da ya tatsa na nono ya sha in ma sauran ne lalacewa zai shi kuma kamar kayan tsuntuwa ne maimakon a bar shi ya tozarta kenan don haka shi abubakar allah ya kara masa yadda ya nema cewa a tatsa masa aka tatsa masa ya kai ma manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya sha kuma tare da cewa wasu malamai suna ganin cewa abin da ya sa abubakar allah ya kara masa yadda ya karba saboda abu ne sananne a gunsu a bisa hanya wadda take ta karamci mutum idan yana da dabobi to tuntuni ya ba mai kiwon dabobin izini duk wanda ya wuce da shi yana da bukatar a bashi a bashi da haka shi abubakar allah ya kara masa yadda ya bukaci a bashi aka tatsa masa ya kai ma manzan allah sallallahu alaihi wasallam manzan allah ya sha a takaice nan muka zo ƙarshen littafin mai bayani game da hukuncin kayan tsuntuwa da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك